تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أيامكم والنغل بجار الخير دا البركة نالتنين درن ثلاثة شاء دوة رمضان هجرة شقبان حديثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na nan maryam in tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da shida miladiya ci gaba da tafsirin ramadana na wannan shekara da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta nijar wanda wannan shi ne darasi na sha uku a jerin darussan tafsirin ramadana shekarar 2026 kuma shi ne darasi na biyu a cikin suratul fatih wanda ajiya mun kwana aya ta uku a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wata'ala wa yansuraka Allah nasran aziza yau idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za mu fassara aya guda biyu wala Allah ta kuka samu damar shiga in Allah ya kaddara sai Allah ya ce a rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima Allah yace huwa allazi shi Allah shine wanda allazi anzala as-sakina wanda ya saukar da as-sakina me as-sakina ita ce al-tuma'anina to Allah shine wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan bayansa masu imani a yaushe a lokacin da aka yi wato sulhul hudaybiyya Allah ce li yazdadu imanan ma'a imanihim dan su ƙara imani akan imanin da suke da shi sai ce walillahi junudus samawati ubangiji shi yake da mulkin wata rundunonin sammai wal ard da kuma rundunonin ƙasa wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake masani bisa abin da ya dace da bayinsa hakiman kuma wanda yake hikima cikin abin da yake aiwatarwa Allah subhanahu wa ta'ala ce shi Allah shi ne wanda ya jibinci sanya natsuwa ko sabtar da natsuwa a cikin zukatan masu imani wannan ayar tana karanta da mu cewa idan ka kasance mai imani a rayuwa to Allah yana jibintar al'amarin ka kamar da shi Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله يتي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وبنجد شيء وندك يجبين تلمر بايوس masu imani duk mutum mai imani to Allah yana jibintar lamarinsa to shi ne Allah ce huwallazi anzala sakina shi Allah shi ne wanda ya jibinci sabkar da natsuwa al-mu'fi qulubil mu'minina a cikin zukatan masu imani suwaye masu imani da ake magana anan sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sun yi imani da manzon Allah imanin da da za a tara imanin mutanen zamanin nan yanzu sai ka dauko sahabin guda da duk ya fi al'umma zamanin nan imani imani da ake cewa imani wanda shi Allah ya yarda cewa a sukatan su akwai imani yace fi qulubil ladhi fi qulubil mu'minina a cikin zukatar masu imani yaushe ne haka ta faru shine lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya to me as-sakina jama'a mazaka ce as-sakinatu hiya al-waqar وثبات يلقيه الله في قلوب المؤمنين عند الشدائد عند الشدائد المخاوف عند اشتداد المخاوف والمحن فتسكن جوارحهم ويثبت إيمانهم إيمانهم سكتي ستسوى wani abu ne wuta wani abu ne da Allah yake jefa shi natsuwa ce da Allah yake sanyawa a cikin zukatan bayinsa masu imani a duk lokacin da jarrabawa ta taso a duk lokacin da jarrabawa ta tsananta to sai Allah ya zaunar da ya natsar da ya kintsa jikinsu sannan kuma ya sanya imani a zuciya mai imani lokacin da Allah subhanahu wata'ala wani abu ya tinkari bawansa mai imani to sai Allah ya sanya masa ya ji wannan abin ga wata jarrabawa ce mai girma kuma sai daga hankalin sabbaci to natsuwa ta saba kenan to Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatanmu wanda kalmar as-sakina ta zo a Qur'ani a wurare guda hudu Allah ya ambaci as-sakina a Qur'ani a wurare guda hudu wanda babban abin da take karantarwa shine natsuwar zuciya da gabbai zuciya ta samu imani ta gamsu da abin da Allah ya zartar kana kuma cikin mutum ya tsarkaku ya zama to ya tsinu babu abin da ke tada masa da hankali shi yasa Allah yake faɗa a cikin al-suratul baqara la ta wa qala lahu nabiyyuhu inna Allah inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakina a kalmar sakina ta zo anan wuri na biyu allati thumma anzalallahu sakinatahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin wannan yana kasancewa a cikin suratu tauba allati thumma anzala sakinatahu thumma anzalallahu sakinatahu sannan Allah ya saukar da nutsuwarsa ala rasulihi wa man tansa ma'ana Allah ya kintsa zuciyar annabi ya zama to babu abin da ya tada wasu da hankali annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda natsuwar da Allah ya saukar masa ba ba abin da ke tada masa da hankali sannan kuma jikinsa ba ya rawa ba wani abu da zai sanya jikinsa yi rawa to Allah ya ce kuma wa alal mu'minin haka Allah ya saukar da natsuwa wa bayinsa masu imani sai ce wa anzala junudan lam tarawha sai shi ya saukar da Allah kenan ko Allah ya saukar da wata rundunar da ku ba ganinta وعذب الذين كفروا كما الله يعذاب وكافرين وذلك جزاء الكافرين wannan shine sakamakon kafirai haka Allah a tauba Allah yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ba za ku taimake sa ba ba za ku ba su agaji ba da gudunmuwa ku taimaki addinin sa to faqad nasarahu Allah hakikan Allah ya taimaki mandansa da kowa zai janye agajin sa tallafi sa wallahi Allah zai taimaki annabinsa sai ce faƙad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da kafare suka fitar da shi da cikin garin Makka thaniyat ne suna su dayan biyu shi da abokinsa Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda id yaqul li sahib idhuba fil ghar a lokacin cikin kogo id yaqul li sahibihi lokacin da yake cewa abokinsa la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu فأنزل الله سكينته عليه sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da natsuwarsa wa alaihi akan Abubakar Siddiq saboda Abubakar Siddiq ya tsorata a wannan lokacin ya tsorata kogo suka shiga kafare suka sanya raƙumi ɗari duk wanda ya ga inda annabi Muhammad yake shi da abokinsa ya zo tukucinsa za a ba sa raƙumi ɗari wanda ba wanda ya gasu a wannan hanyar sai su roƙa lokacin bai musulunta ba ya yi ƙoƙarin ya je ya faɗa wa kafirai abin ya tutura daga ƙarshe shi kansa haƙura ya yi to shi ne Allah yake cewa Allah ya ba su agaji da suka shiga cikin wannan kogar ‘yan tsiba da bokaye sun nuna cewa annabi yana cikin wannan wuri muhammad bin abdullahi ibn hisham afwan ya ka cikin sirarsa cewa ubai subhanahu wata'ala da ya sanya mandan Allah ga cikin kogo sai ya turo an kabuci gizo-gizo sai ya yi saka kuma tsuntsuwa ta zo ta yi kwai a wannan wurin sai kasance kamar ba a taba kamar an jima ba a shiga wannan wurin ba daga suka zo suka ga ba alamun tafiya sau da in suka wuce Allah yana turo iska sai ta ɗauke wannan shigar tasu sai ta batar da shigar su kaga rundunar Allah ce ta maki na iska ko tana yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a da suka shiga cikin kogon haka ta faru to sai da kamara maka suka zo daidai kogon mushirikin ɗan duwan ya ce masu nan suke suka duwa su da kowa ba a babakar siddiƙin jikinsa yana rawa shi da ke cewa da ɗaya su ya duba inda takalmin sa ke to da su ya gamu sai annabi ce la tahzan inna allaha ma'ana to Allah ce fa azallahu sakinatahu alayhi sai Allah saka da natsuwarsa wa ababakar siddiq wa ayyadahu bi junudin lam lam tarawha ko Allah ya karfafe sa da rungu da ba kwa garinta ga ankabut ta zo ta yi gizo-gizo ya yi gidansa ga tsuntsuwa ta zo ta yi kwai duka da rungunar Allah subhanahu wa ta'ala ce haka a fatahi Allah ya maimaita huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imana haka Allah ce idza ja'ala alladhina kafaru fi qulub fi qulub fi qulubihim alhamiyata أمير الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين to wa'annan guraren ne Allah ya rubuta kalmar as-sakina a Qur'ani to jama'a natsuwa sabkar natsuwa a zuciya da kuma gangan jiki to yana da fawaid yana da romo daga cikin romo sai yana ƙara imani a duk lokacin da Allah ya kintsa mutum ya sanya zuciyar mutum ta daina rawa to ba da imani yana tabbatuwa a zuciyar ɗan annabi Adam sannan kuma watan zuciya tana karfafa lokacin da jarabawa ta zo daman da tsohon Allah yana saukar da ita ne idan jarabawa ta tunkari ta tunkari mutum irin wannan natsuwar Allah yana saukar da ita ne idan jarrabawa ta tunkari ta tunkari mutum kana kuma gushewar abin nan saukar natsuwa akan dan annabi adam dan annabi adam to alama ta cewa Allah ya yi da shi ba jin mutum bane Allah yake kintsa masa zuciya wani idan wani abu ya sami shi na jarrabawa zai yi asara ta miliyoyin kudi amma iya abin da zai fito a bakin sa arama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma zai je gida yayi barcin sa lafiya dau ba abin da ke tada musu da hankali amma wallahi wani in yayi da cikafiyar na rantsa Allah bai kwana duk rigici zai zai rigici jikabiyar duk zai rigici kaga bambancin wancan Allah ya sabukar masa da ni natsuwa wannan kuma babu mi babu natsuwa tare da shi jama mabanta to da tsuwa tana sanya mutum sabakatta akan mutum alama ta cewa Allah ya aminta da mutum kuma ya yarda da shi sannan kuma lokacin da na fata sauka akan mutum to za ka yana maganganu na hikima da imani za ka yana mai da al'amarinsa da imani kuma yana danganta alamarsa da Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ce li yazdadu imanan ma imanihim dan su ƙara imani saman imani su a shekaru Allah subhanahu wataala ya ba da shirin cewa sahabban manzo Allah suna da imani sahabban annabi daga Allah ya yance suna da imani ni da kai ba wanda ya tabbatar da wannan ko su Allah ya aminta da imani su muna fatan mu Allah ya taba mu da namu to Allah ya ce li yazdadu imanan saboda su ƙara imani ala imanihim akan abin da suke da shi na imani can da musulmai ne masu imani ne amma sabakar natsuwa a zuciyarsu da kuma rashin rawar jikinsu wannan yana ƙara gaskata Allah subhanahu wataala kuma suna ƙara harazo girman Allah subhanahu wataala wannan shi ma'anar lizdadu imanin ma imana to sai suka ce ah to tambaya ashe kenan imani yana ƙaruwa kuma yasa imani yana raguwa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa suka ce ƙware da gaske عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي إيمان ينا تاروا كما ينا رغوا ينا تاروا da ayyuka na alkhairi ayyukan albarka ayyukan da Allah yake so kuma yana raguwa da abin da yake na sabon Allah subhanahu wataala ma'ana idan mutum yana aikata aikin alkhairi to imanin sa karuwa yake kamar mutum ne ya sanya wayar sunnarsa a cikin caji ko kuma misali da kuka fahimta kamar misalin kwanti ne gare ka a banki zuwa kake kana sanya masa kudi baka tangewa kuma karuwa suke ko rubuwa suke karuwa suke sai a ce duk wata kana sanya miliyan guda a ciki to kaga a shekara guda kana da mi kana miliyan 12 to amma idan ya kasance a'a sai ya kasance kudi da ke da kwai ciki miliyan 50 ne ke da kwai ciki amma kuma duk wata kana rage kana janye miliyan 2 kaga a shekara ka janye miliyan 20 da nawa a shekara biyu kudin sun mi sun kare to imani yana raguwa yana karuwa yana karuwa da aikin alkhairi kuma yana raguwa da sabon sabon Allah subhanahu wataala qur'ani ya tabbatar da wannan hadisan annabi sun tabbatar da wannan na daga ciki fadin Allah subhanahu wataala aka fi Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim su ashabul kahf wasu samari ne matasa ne amanu bi rabbihim suka gaskata ubangijinsu suka yi imani da Allah wa zidnahu huda sai musu Allah muka ƙara musu imani ashe suna da imani kuma sai Allah ya ƙara musu imani kaga imani yana bi yana ƙaruwa me yasa Allah ya ƙara imani su saboda imanin da suka wa suka wa Allah subhanahu wataala haka Allah ya ce wa al-hazari ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب لوكة إنما سكاسر كان wannan gano al-ahzab wannan ganuwar da aka yi wannan tawagarta ta kafirai qalu suka ce hada ma wa'adana Allah wannan shi da abinda Allah ya mana alƙawari cewa za mu yi nasara kuma abinda Allah ya wanzan sa alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu abinda manzon sai mana alƙawali sannan kuma Allah yayi gaskiya kana manzon sai yayi gaskiya sai ce wa ma zadahum illa iman ganin kafiran kawai ba abinda ya ƙara musu sai imani kaga imani ya mi ya ƙaru ana Allah ya ce wa tasliman da kuma mika jayuwa ga Allah subhanahu wataala haka a ali imran Allah ya ce alladhina qala lahumun nas innan nasa جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ce wa inda kafure su wannan mutane suka cewa munafikai suka ce mu da su innan nasa lalle tawaga ta kafurai qad jama'u lakum sun taru sun shirya muku dan ku koma ku juya baya Allah ce ina sai abin ya kara musu imani suka ce qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ubangiji subhanahu wataala ya wadatar da mu kuma da kasantuwar Allah shine majibincin al'amarin mu jama'a mun fahimta hadisin annabi Muhammad hadisin al-Imam Muslim Allah ya kara masa rahma ma'aikin Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abun kyama abun da bai da kyau cikin al'umma to ya sauya wannan abun da hannunsa ma'ana idan shugaba ne mai mulki ne sarki ne ko gwamna ko sai bai kowa ne ne ma da yake da iko na ya canza wani abu na sabon Allah kuma sai damar ta samu tsoron ce ya canza su da hannunsa fa illam ya idan ka ga wannan abin na sabon baka da damar ka hana shi a dokance ka hiddo a rete na tsaye da wannan abin to fa bilisanihi kama mutane wa'azi da harshenka nuna musu hadarin abin da muninsa fa illam ya idan mutum bai da damar yin haka sai ta fabi qalbihi to ya kyamaci abin a zuciyarsa sai ce wa zalika adhaful iman wannan shi ne mafi raunin daraja ta imani a shi kaga imani yana da yana raguwa yana da mataki na ƙarshe na na abin nan Allah subhanahu wataala ya dace da mu to jama'a bisa ƙarƙashin wannan ayar suka ce ya za a yi imanin mutum ya haɓaka tun Allah ce li yazdadu imanan ma imanin su sabai sun rika sun wuce kuma Allah ya ce don su ƙara imani akan imanin su to mun ji to ya za a yi muna mu imanin ya karu akan wanda muke da shi ba wanda bai son imanin sai ne ya karu dukkanin mu da muna son ƙari na imani ko to wace hanya ne zan bidin na ƙarin imani ji malamai suka ce ba shakka akwai hanyoyi wata kai ta akan kayin hanya guda biyar amma hanyoyi suna da yawa hanya ta farin ta ƙarin imani shine ta'allumul ilmin dafi mutum ya nemi ilimi mai amfani sanin ilimi da yake da amfani ilimi mai amfani yana ƙara imani daga cikin wannan ilimi mai amfanin a jagoran tafiyar shine ka san alkur'ani mai girma ka karanta ka iya karanta qur'ani wallahi duk wanda ya karanta qur'ani ya san cewa al'amarin qur'ani ya kusa yadda mutum yake tsammani huwa min indillahi kawai daga Allah ne ka ji wasu huruf ka ga wani abu hada shi wai kalkala da kubura da subura duk cikin sa ga wani ishmam ga wani wa duka ka zo ka abin nan su sakati duka ka gane sa to karanta qur'ani yana ƙara imani shi da idan mutum yana yana karatun qur'ani to imani sa da duwa yake yi sahabban annabi muhammad suka ce ya rasulullah idan muna zaune wajen ka kana karanta qur'ani to sai mu ji imanin mu yana hawa sai mu ji duniyar ma da abin da ke cikin ta mun tsane ta kowa jin yake kawai haka ne normal amma kuma da mun taso muka dawo gida daga kawai a koma rubuce-rubucen mata ana wacece ana wacece ta imanin ya sauka sai annabi ce da za ku dinga dawwama akan halin da kuke cikinsa a lokacin da kuke gabana to lazaratukumul mala'ika da mala'iku su dinka muku ziyara ashe kaga imani zai sa mutum mala'ika ga masa bi ziyara to kaga karatun Qur'ani da cikin abun da ke sanya mutum ya samu ya ƙara imani da kuma tadabburin alƙur'ani afala tadabbaru da alƙur'ani mun karanta a baya tadabburin ƙur'ani yana sa mutum ya ƙara imani sannan kuma mutum ya san sunayen Allah da sifofin Allah ka san akwai tsakanin al-asma asma'ullah da kuma sifatullah akwai babu tsakanin sunan Allah da sifar Allah akwai abin da suna ne da Allah ba sifa bane kuma abin da sifa ce da Allah ba sunan shi bane to mutum ya san wannan abin ka san sunayen Allah ya zo a hadisi ingantacce na annabi Muhammad cewa Allah na da suna guda da riba da ya duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu to ya shiga aljanna eh duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya kiyaye su to ya shiga aljanna to ka san sunayen Allah subhanahu wataala ya ake gane mutum ya san sunan Allah ana gane mutum ya san sunayen Allah ne ta hanyar in bukata ta kama su da wani suna zai amfani shi lokacin da shiga cikin wani yanayi na rayuwa misali mutum kudi ne yake so a rayuwa to da wani sunan Allah zai amfani da shi don ya rike Allah ya ba su kudi sai da sai da kinsu a ya razu ya razu ya fattahu ko kun fahimta lahiya ce bai da da makamantar sai da wani suna zai amfani da rike Allah subhanahu wataala da wanda isai da kusa irin su ashafi an da shafi la shifa illa shifa fa shifa la yughadiru saqaman kaga kan ana gane kasar sunan Allah daga lokacin da shiga cikin damuwa to wani kile za ka yi amfani da shi don gutsa wannan matsalar taka kun gane to shi ne sanin sunayen Allah subhanahu wataala kuma yana ƙara imani kuma wallahi ku jarrabu ne ai na taba ku labarin ni ma da juna wani malami yake ba da labarin wannan wani irin mutane suke da jarabar harkar mata haka to sai saboda aka ce wannan ana ana bikin gidan sarki sai ya shiga ta mata ya shiga mata ya zo cikin cikin mata ana ta biki tafiya ta yi tafiya biki ya biki sai ka ce an sace wa matar sarki sarka an sace wa matar sarki sarka sai aka liƙe gida aka ce ba wanda zai hita sai an caje kowa za a caje kowane mutum za a caje sa kuma ka ce kowa ya laya ka kuma shi kuma namiji da cikin siffar mata ai malam ba sai mutum ya fara ya sattaru ya sattaru ana ana ana fuyakin mutane sai da aka zo daga wanda wanda sai shi sai aka sarkar ai tun daga da bai taba da taba sa da ya sattaro ba to kaga kaga sanin sunan Allah yana taimaka maka wajen ka san biyan bukatar ka shi yasa idan mutum ya san sunayen Allah ko to in yayi addu'a tana saurin tafiya da iko Allah subhanahu wataala kuma yana ƙara imani sannan kuma abu na gaba cikin ilimi har yau abun da ke da amfani shi da mutum ya san rayuwar manzon Allah sallallahu wannan karatun ta tarihin annabi yana ƙara mutum imani wallahi azim yana ƙara imani kana kuma mutum ya dinga libin ya sirfata cikin abin da musulmi su na kyakkyawar ɗabi'u da halaye ka libi irin abin da musulmi ya tsara a ɗauki misalin rayuwar aure kawai mace ce ka ganta kana so kai za ka biya sadaki ka kama gida ka kama in baka da gida ka kama haya ka biya fasirkin wuta ka biya ta ruwa kuma kai za ka je ka nemo kuɗi ka nemo mata abinci in ba lafiya ka ɗauki ɗawainiyar ta in sallah ta zo kai mata kayan sallah wannan ka ka tsaya ka auna da tsari da hankali a kudu da siya cikin sa me ya ita kana ta aikin a ita za ta ɗauki ciki za ta haihu ta rere ta kula da yara ta kula da kai karan kanta darasi ne a ciki da za a yi shi a baka natan a bata natan kai ba za ka iya nata ba ba za ka yi ba kai in ana wanda da cikin zai jayo ayoyi haka ba sa jayewa ga nisa ba sa jayewa ga nisa Allah ya dace da da kuma karanta tarihin magabata karanta tarihin magabata irin misalin wanda wanda yazo zai wuce kamar misali zai wuce da gona ya ga dan kom ya doka ya ci ko wannan tare da kowa ya sassa to irin wannan zai kara maka imani to abin da yake ƙara imani shi ne at-ta'ammul fi ayatin lahil kauniyya zirba tunani cikin ayoyin Allah alkauniya kusan aya guda biyu ce akwai al'ayatu shar'iyya kuma akwai alkauniya to ayatul kauniya su da irin kamar dare da rana da wuni da wata da sama da ƙasa da kadibi irin bawo kadibi misalin kamar kiyashi gashi karamin abu in yace daga kuma kare ya ake yi ga zahir ba ba lura gashi karamin abu kadibi su sauro sai sa mutum shi lafiya da saka shi jika 80 ko jika 300 sai sa a yi abokin mutum har zuwa ya mai ko a ce ture da shi sauro ne kawai Allah ya turo kaga zurfa ba tana cikin wannan abin yana ƙara imani wallahi abu na gaba cikin abin da ke ƙara imani shine al-ijtihadu bil qiyam bil a'mal as-salihah yin aikin alkhairi mutum ya kokari wajen yin aikin alkhairi duk abin da ka ce maka alkhairi ne Allah yana son sa to mutum ya ƙara kuzari a ciki kaka tsaka yi wasa ana baka labari abin da kamar sannan kuma duk abin da mutum za yi to ya yi don Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za ka yi ka yi don Allah to kun kusa al'amal kala uku ne akwai al'amal al'albiya akwai al'amal al'abina alfi'iliya kuma akwai al'amal akwai al'alma al'auliya akwai al'amal al'albiya aikin zuciya miya aikin zuciya shi ne hararo girman Allah sanin waye Allah duka wannan aiki da zuciya take yi irin tawakkali irin neman taimakon Allah subhanahu wataala to kuma akwai al'amal qawliya irin karanta alqur'ani irin istighfari irin salati wa manzon Allah irin tasbihi ko irin sulhu duka wannan al'amal ne alqawliya sannan kuma akwai al'amal alfi'liya irin misalin irin sallah ko da za a yi irin sallah da za a yi da me kuma irin jihadi irin zuwa makaranta duka a amali ne fi'iliya da jiki ake yi kaga zakka aiki bice fi'iliya ce kuma kauli da kalbiya in zuce baka da baka iya bayarwa to Allah ya taimake mu duka waɗannan ayyukan kai dan wa kai dan Allah a same ka kana yi a zuciya kana bauta wa Allah a zuciyarka kana bauta wa Allah a harshenka kuma kana bauta wa Allah a gangar jikinka sannan kuma ya zama to bautar dan Allah kake dan neman yardarsa sai abu na ƙarshe jama'a shi da suhbatul akhyar daga cikin abin da ke ƙara imani akwai zama da mutanen kirki wallahi zama da mutanen kirki yana taimaka maka ga zama mutumin kirki kuma ya sanya imani sai ƙaru mun baita misali ke cewa latu sahibu da kasalala fi halatihi karka kuskura ka abokanci mutum mai kasala cikin abu a cikin rayuwarsa kada ka kuskura ka zamanto abokinka mutum mutum dan duniya ne to in ba a yi hankali sai daga zuwa ga duniya ya ce adawal balidi ilal jalidi sari'atan kan jamar tuda wa fin ramadi fatuhmadu ya ce mutunan kirki mutunan banza ya lalata sa abu ne mai saukin gaske mutunan banza dan duniya ya mila ka dan duniya abu ne mai sauki kamar gini ne a ce ana son a rushe shi yanzu masallacin tana so a rushe shi awa kusa yawa rushe shi gina shawa watanni ne za a yi ko shekaru kaga mutunan kirki ya bata mutunan banza ya bata mutunan kirki abu ne mai sauki amma mutunan kirki ya ja mutunan banza zuwa ga daidan shi ne ke da wuya sai ce wani ka gane kamar kamar garwo shi ne a dora ta saman saman habdi mi za shi mutuwa za shi to haka duk lokacin da kake da mu'amalar mutanen banza to in ba Allah ya tsare ka ba ko lalacewa ba kai to zama da mutanen kirki yana ƙara imani zama da mutanen kirki kai ko ba ko me ce aboki ta shirte wajen wa'azi wallahi ka karu aboki ta shirte masallaci wallahi ka karu aboki mu je wajen jana'iza wallahi ka karu aboki mu je wuri kaza ka karu ba haka bane amma mutumin banza fa sai ya sanya ka kai abinda baka yi na sabon Allah subhanahu wataala ba to me ke sa imani ya rudan mu sace sa me yake jayo raguwar imani a zuciya malazai ta gaske abin da ke jayo raguwar imani imanin mutum ya dinga yin ya dinga da shirji akwai aljahal jahilci mutum yana zama to din shi ba bokun ba muhammadiyya ba muhammadiyya shi la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi bai san Allah ba kuma bai san duniya ba kaga ai ai ai asara eh an yi asara kaga mutum gashi nan mutum ya shekara 40 50 60 a duniya bai karanta Fatiha ba mutum ga shi ɗan shekara 60 aka tambaye shi farillan sallah wallahi bai san su ba amma in ka tambaye shi sai ba ka labar tun daga lokacin jori har zuwa sai ya wannan tarihi ya rike shi kamar dan shi Allah ya halice shi duk wani rikicin nijar duk ya san shi eh in kama karanta abubuwan ba dare su baka nan ka baka yi daidai ba wai turanci ne kamar dan gidan ubanka ko baka yi daidai ba amma fata kuma bai iya karanta ta ba sai dan karan bakin gardama kawai Allah ya rufa mu asiri to jahilci yana sa imanin mutum ya rufu ko da kana da imani in ba ka karatu imanin rufuwa yake yi saboda ba ka fahimtar abin da ke ƙara tizira ka zuwa ka ƙara aikin alkhairi shi ilimi shi ke haska wa mutum rayuwa daga cewa abu kaza da kaza da kaza da kaza ya kamata na aikata abu na uku na biyu shine al-jahl al-ghaflatu wal irad wal nisyan rabkana da kuma kauda kai da mantuwa shagala mutum ya shagaltu da rayuwa akan aikin ko da akwai karatun in ya zama to an rabkana ba a yi to sai ga abin yana rabuwa yana rabuwa imani yana rabuwa da kuma kauda kai da kuma mantawa sai mutum ya manta ya kamata yayi kaza ya kamata ya akwai da kamata ka taimakawa sai ka kasa sai ka manta da su ka ti da kai to wannan yana daga cikin da ke jawo imani ya ya rabu abu na uku shine fi'lul ma'asi wa irtikabu dhanb yawan sabon Allah da aikata zunubi yana sa imani mutum ya rabu ko da mutum yana da imani a ce imani kana 100% to in ka samu Allah rabuwa yake yi kamar ka misalin ba ka gane rabuwar imani kamar salula ce ka cika ta kana aikin alkhairi ka ta cika tam sai kuma ka ka cire ta daga caji sai ka dinka ka dora connection ka dora data ka dinga manifi da kana cajin kaga da ka samu awa ɗaya kana yi ba ka kin salabi zai zai rage karfi ko to haka imani yake in har zaka dinga samu Allah to rabuwa imanin zai dinga yi abu na hudu shine an-nafsul ammara bisu rayuwar da take dora mutum akan sabon Allah ita ma tana imani na raguwa a cikin zuciyar abu na biyar su ne mugayen abokane ‘yan duniyar abokane ‘yan tasha shi sa wallahi duk wanda Allah ya ba aboki mutumin kware ko to ka gode wa Allah babban abokinka shine wanda yake dora ka akan aikin alkhairi babban abokinka a duniya shine wanda yake sanya ka aikata aikin alkhairi kuma zai iya tsayawa ya gaya maka gaskiya duk abin da zai faru sai dai ya faru to shine abokinka amma wanda zai maka kwane-kwane da ganka za ka kama hairaka kuma ya kyale ka tuba masoyinka ba ne masoyin gaske shi ne wanda yake dora mutum akan alkhairi in ita zai halaka a rayuwa mutum abu na shida da ke sa imani ya rubu shi ne shidan zai dinga kawata maka duniya da abin da ke cikin ta kuɗi da 'yan mata da shahura duka sai mutum ya bi wannan abun sai kuma da mutum imani yana yana rabuwa al-imam al-alusi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsir da ke cewa الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ناجيبه يتلقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار يتناهد دبيا متن دبون مالمي تجي malami sama da malami dubu ya ce na halittu a birane daban-daban ya ce famara aitu ahadan minhum ya talibu fi annal imanin kaunin wa amalin wa ya zinu ya kusu ya ce ban taba ganin wani malami ba a cikin malaman nan dubu da ya saba cewa imani aiki ne zance ne da kuma aiki kuma yana raguwa yana karuwa ashe imani yana karuwa idan kai aikin alkhairi to sai ya karu in kai zunubi sai ya mi sai ya ragu to Allah subhanahu wataala ya karar da imani a cikin zukatanmu shi yasa annabi Muhammad ya ce ku dinga rufin Allah Allah ya sabunta imani a zukatan haya ce Allah mu jaddidil imani fi qulubina Allah ka sabunta imani a cikin zukatan mu shi ba imani na ku gane ba shine tiken da mutum yake shiga aljanna da shi eh shine babban tike wanda mutum yake shiga daga san kamar kudin ka ne a banki kudin ka ne a banki kai ka aje su amma idan ka zo haka nan ba za a baka su ka zo da ni sheke ko to haka ai aljanna take in ka zo ka yi aikin to in babu imani to abin da ka tara aikin banza ne Allah ya sai kara mana imani a zukatanmu to Allah ce li yazdadu imanan ma'a imani sai ce walillahi tunudu samawati wal ard ubai subhanahu wataala shine wanda yake mallake da rundunar samai da kuma kasai rundunar sama da kuma rundunar kasa kasan Allah subhanahu wataala shine wanda ya mallaki runduroni akwai Allah na da rundunoni kala-kala in ji malamai daga cikin rundunar Allah da Allah yake amfani da ta wajen taimakon addini da kare kafirci akwai mala'iku kaga da zuwa garin mala'ika ko akwai da garin mala'ika ba a garin mala'ika a sifa ta halittar mala'ika ba zai ga gansa ba amma malakar zai iya siffa ta wata halitta ta mutum daga zai iya ana ana yin wannan eh ana yi ba ga shi ba a dubi malaka jibril da zama manzo Allah sifar dihiyatul kalbi wani sahabi ne da yake cewa dihiyatul kalbi to idan annabi idan malaka zai zo manzon Allah a sifar mutum to sai doko siffar sa sai saka sai ya zo da ita to wala Allah zaka tarar ka kamar da Allah ba san ko malaka bane to tana iya yiwa sai ya sufa ara mai hito Allah ya tace da mu to ka mala'iku rundunar Allah ce runduna ce dawa ta Allah subhanahu wataala kai kuma suna a sama kuma suna a ƙasa akwai su a sama kuma akwai su a ina a ƙasa kaga yakin badar dai Allah ya turo manzo Allah mala'iku sun kawo masa yaki to sannan kuma daga cikin mala'iku daga cikin rundunonin Allah subhanahu wataala akwai akwai mutane Allah na da rumal yana da shunud dakaru a cikin mutane yanzu wallahi alazim akwai mutanen da duk inda za a yi wa'azi irin nan ko wallahi sai ka gansu za su tallata addinin Allah da dukiyarsu da rayuwarsu da duk wani abu da ma suka mallaka a rayuwa kaga wannan runduna ce ta wace Allah su wadara in haka ce a hita yaƙi sabon da fatakta kubba suke sai kai ba mutum zai zo ba zamanin annabi za a tafi yaƙi annabi ce zauna ka huta babu abin da za ta yi da kai waje sai mashi da kuka ya zo sahabi ya zo wajen manzan Allah yana son a tafi da shi wajen yaƙi amma babu dokin hawa babu takobin yaƙi babu kibiyar basu da zai halba to zai yi sai ga hankalinsa ya tashi yana zub da hawaye ba tafi da shi ba to har yanzu kuma akwai bayan Allah da ya ce ko ina za a tafi wallahi ba sa ba sa kariya runduna ce ta Allah subhanahu wataala sada kuma malam akwai runduna Allah cikin aljannu e cikin aljannu akwai rundunar Allah ba gasu ba annabi kawai dare dai musu waji ba dare daya ya tara su musu karatu su kuma suka ce inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi wa lam nushrik bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sa'ibatan rundunar Allah ce ko yanzu akwai akwai aljannu suna nan tawaga ce ta Allah dakarun Allah ne in ka taba bayin Allah sai su murkushe ka sai a rasa yadda aka yi eh to kuma akwai rundunar Allah cikin tsuntsaye har cikin tsuntsaye Allah na da runduna baka ga lokacin da Abraha ta dogo giwaye zo zai rushe dakin Kaaba ba kaga Allah bai turo mala'iku ba bai turo aljannu ba bai turo mutane ba sai turo wa fa arsala alaihim fayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka aslin ma'kul kaga tsuntsaye Allah ya amfani da su wajen wajen halakar da kafirai shekara uku da suka wuce ko hudu ne lokacin da aka ko biyar ne lokacin da aka corona aka hana aikin hajji ba ku abin da faru ba aka ce an hana aikin hajji sai gashi kamara ta hasko a ɗakin harami tsuntsaye suna tsawafi runa ci tawa ta Allah to kuma kadiri fir'aun irin runar da Allah ya tura masa banu isra'il abin nan mutanen fir'auna allati farasna alaihim at-tufan wal jarad wal qummala wad dafari'a wad dama sai Allah ya turo musu tufan ruwan tufana kuma ga fara wannan fara yanzu in Allah ya tashi sa mutane wahala da fara sai a halakar da al'umma sai Allah ya yi ruwa na fita hankali abinci ya fito sai ya fito sai Allah ya turo ta fara kirasa ta ina take fitowa kuma duk abin da aka shuka sai zo ta canye shi gaba da sai Allah ce to kuma a kuma baya kwantar aljiru wannan ba runa ce ta Allah ba runa Allah ce haji ga suna sun yi kyawu kanu lahiya lau da sa kafin da sa kawai ga lokacin sai gaba da kamar an sa a sha dan kodi komi duk ta kare su kana ganin haka take zawwa haka nan na rantsa muku da Allah runa ta cikin runar Allah subhanahu wataala wai Allah yana dudure dan ku gane fa Allah shi ne Allah وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد تولقم ملكم دكية أم أجربي دكية والدفاضع لكم قدي wannan kwadon da ke gani wata ayar cikin ayoyin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah ya hana ya hana kashe kwaddo so da wannan kukan da yake tasbihi yake wa Allah subhanahu wataala kana yana qa qa qa ambatar Allah yake yi jama'a mun fahimta to kaga Allah na da yana da yana da runduni da dama sannan kuma akwai iska in Allah ya tashi ga dama sai shi turo iska sai halakar da mutane duka ayoyi duka duka runduna ce ruwa da muke gani aya ce cikin wa ayoyin Allah subhanahu wataala junudul lahi to Allah ce walillahi junudus samawati wal ardi ubangiji subhanahu wataala Allah kenan ko shine wanda yake mamallaki yake juyar da rundunar sammai da ta kasai kuma duk wanda zai fito a duniya yaki da Allah to Allah shi ya san abin da yake daidai da shi a runduna sai a turo masa wannan kawai ta kare da shi kaga sauro runduna ce ta Allah yanzu ba ga in Allah ya tashi baka wahala gida zaka gida sai ka gina gida yayi dan karen kyau gida gashi lafiyayye ka sa ai maka fulafin mai kyau sai Allah ya turo maka gara sannu sannu sannu sannu sannu sannu kakin ajaye ka ta kare komi wannan ba wa'azi bane kan Allah wallahi wannan wa'azi ne wannan wa'azi ne Allah ya rufa mana asiri sai Allah yake cewa wa kana Allahu aliman hakima shi Allah ya kasance aliman masani da abin da ya dace da bayansa duk abin da kaga Allah ya dora maka to Allah ya san abin shi ya cancanta da kai da Allah ya yi ka ustazu ko to zaman ka ustazu shine ya cancanta da kai kai da kai dan kasuwa to zaman ka dan kasuwa shine zaman ka daidai in aka ce abin da kai wancan bangaren ba za ka iya yi ba sai ko Allah ya bar kowa ya dace ya bar shi da abin da ya dace da shi sai ce kuma hakiman Allah mai hikima ne fi tadbirihi wa wad'ihi a cikin duk abin da yake jujjuyawa kuma yake dorawa to Allah ya dace da mu sai Allah ya ci aya ta ƙarshe yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru 'anhum sayyi'atihim وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الله يجي ليدخل المؤمنين دندي يشكد ما سو إيماني wannan ayar al'imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullahi ta'ala ya koro hadisi cewa akwai abin da ya sa Allah ya saukar da ita lokacin da manzan Allah sun ya dawo daga sulhul hudaibiyya yana saman hanya sahabbai suna cikin damuwa da takaici ko da kayan muka yi bayani a jiya sun yanke abin sun bar gidaje maka ana so a je a ga dange da 'yan uwa da wace ce hakan bai samu ba sai Allah su gano manzo Allah cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqad ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima da manzo Allah ya karanta musu sahabbai wannan abun sai suka ce wa manzon Allah hani'an mari'an ya rasulullah barkarka ya annabin Allah Allah ya shayaye maka hawayenka wannan mun ji abin da Allah ya maka to mu masu imani mu Allah ya muna to shine sai Allah ce li yudkhilul mu'minina wannan fatihin da Allah ya manzon Allah ko to Allah ya yi shi ne dan ya shigar da masu imani Allah ka sanya mu a cikin su masu imani maza wal mu'minati da masu imani mata ina jannatin a cikin aljanna malan kai ko sunan aljanna kake jannat jannat kalmomin da dadi wallahi balantana cikin ta to Allah ce ya ga danya shigar da masu imani cikin aljanna masu imani maza da masu imani mata ashe maza ba duk namijin da bi Allah da imani to zai shiga aljanna duk mata ta bi Allah da imani za su shiga za su shiga aljanna zaka iya samun mace a aljanna miji ta yana mutu Allah ya tsare mu zaka iya samun namiji a aljanna mata sana mutu Allah ka tsare mu kuma zaka iya samun da mijin da matan gaba da aljanna Allah ka samu dace da hakan kuma zaka samu miji da matan gaba suna wuce Allah ya tsare mu to ashe kaga ba abin da yake mutum ya shiga aljanna ta zama ta ce aran ba an yi nan duniya an yi rayuwa mai daɗi ko duk da ba a samu ba za a samu rayuwar da ake bukatar san kursan ba bai bayyawa iya kullum abin da yake faɗa wa uwa kamar ita zamantakewa da duniya ka samu tun san kursan bai yi don babu mala'ika cikin dukkanin mutane kuma duk mutum akwai inda yake da matsala kalibi babanmu annabi adam kalibi irin gatan da Allah ya wa annabi adam sun ya shi cikin aljanna aka ba shi duk abin da yake da bukata ƙarshe me ya faru halittar mutum sai ta bayyana a cikinsa to dan annabi adam daman Allah shi da wannan ɗabi'a ta yin laifi abinda ba a so shine tabbatuwa akan laifi to Allah ka tsare mu tabbatuwa akan laifi Allah ka sanya idan mun yi mutuwa zuwa gare ka kuma in mutuwa Allah ka da mutuwa mu sai Allah ce yudu khilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar koramai suna gudana karkashin ta mun yi bayanin koraman ko ga na madara ga na zuma ga na giya ga na ruwa na ce muku da Allah aljanna akwai dadi malam aljanna akwai dadi Allah ka kai mu aljanna Allah ka sanya mu dace da aljanna to haka tana faruwa ne fa jama'a bayan an yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma aka yi wa Allah godiya bisa ni'ima kullum abinda Allah yake da bukata wa dan annabi Adam a duk lokacin da Allah ya ni'imtar da kai da wata ni'ima ko ta kai wa Allah godiya yanzu ni'ima ta da wannan wannan sulhu da aka yi da Allah ya muzu Allah fatahin ni'ima ce to Allah yana son a gode masa to shi kuma Allah in ka gode masa ƙara maka yake yi wallahi Allah in ka gode masa ƙara maka yake yi ai akwai bawon Allah da ya rayu malam ba cinanuwa ba ba hannuwa kutumbu ne ba cine ba hannu iya abin da yake da shi shine halshi amma kuma rayu ma Allah subhanahu wataala godiya sai wani mutum ya jisa gina tafi a kafafunsa ta hannayensa da ƙarfinsa sai ga wani ƙasai na gato bari wannan da ke amfani da wannan lafuzar ya ce ya Allah ina maka godiya da gaba da halshe da ke ambatan ka da shi sai wance ta mishi yanzu kai kaka haka babu hannu babu cire kuma wace ni'ima ce Allah ya maka sai ce Allah ya min ni'ima ta halshe an ce na bai rabuwa da ambatan Allah shi ka shi ni'ima ce sai ya gode wa Allah akan wannan ni'imar to mun ka san Allah ma na sha faɗa kuskure mu duk ba mutum iya ga Allah ya bashi to gare shi Allah ya bashi ya bashi ni'ima ba ita kuma rayuwa duniya wannan ko in kaga Allah ya baka kuɗi to Allah ya hada ka da musiba da jarrabawa eh baka taba ganin mutum da kuɗi ba da kwanciyar hankali bai yiwa abu ne mai mustahili abinda zai sa kwantar masa mutum da hankali shine ya fi Allah da kuɗin muddin ka bi Allah da kudu to hankali ka zai kwanci amma galiban tashin hankali ki da ku ciki nan da baku labarin alhajin da kullum in zai hito gida mai gane sai cika walla su alhaji suna jin daɗi suna morewa kaza da kaza shi alhaji yana ji aran ba wata rana alhaji kawai sai ya ce bai gwada bawa Allah ne ya gani sai da ko miliyan biyu sai ba shi miliyan guda ce wannan na baka sadaka fi sabilillah ya ce wannan kuma ka ajiye min shi har lokacin da ka tambaye ka gobe ga bai tabbaki ko cika ɗari biyu na shi da kashi ba an ba shi miliyan guda daga ranar wallahi bai kwana ba daga can sama alhaji na kallonsa yana ta lissafi sai da aka yi sati haka kullum cikin lissafi yake sai alhaji ya tabbe shi wai wanda ya aka yi fada bin waɗan na fitilin da daga ana yi ba na ga an abin nan ce wallahi alhaji ina ta tunanin waccan miliyon kin ya haiku zan saya ya kamata in ya za ta yi ta abin nan kuma ina ci tsoron in zo in kwanta waccan ta bace ta haka ya ce to kaga cikin abin da Allah ya bani miliyan biyu ba wani abu bane ya ce kullum ina kwana da tunanin ya za a yi abin da Allah ya bani da ƙarin linkasa kuma ya za a yi abin da Allah ya bani kar ya fince min ya ce amma ka gani kake kullum muna cikin kai wallahi ka zo ka kwanta minti da kwana da ka daraja ce da ni'ima ce wallahi Allah ya maka wai kusan akwai bayin allah da ba su yi kwana sai sun yi allurar kwana wallahi akwai wanda in ya zo kwana na rance muku da allah sai ya sha magani ko sai ya yi allura bai kwana haka da ta kasa amma kawai kakanin ka zo ka kwanta a minti biya yawa ka tare kwana har da sa raga ai ni'ima ce wallahi ni'ima ce wannan fa sai ta kirci a yi ta jari wancan ya ko equation wannan ya aza wannan xr duka ya aza kwanan ya zauwa to mu gode wa Allah bisa abin da Allah ya yi muna to in ka gode wa Allah to sai Allah ya kara kuma sai ka samu dacewa da wannan aljannar sai ce wayu kafira anhum sayyi'atihim kuma Allah ya kadan ya yabe musu ya karkaye musu kurakuran su ashe akwai abin da ke jawo mutum Allah ya karkaye musu kurakuran sa akwai ayyukan da in kana yi Allah na karkare maka zurbinka abu na farin shi ne tuba duk wanda ya tuba Allah subhanahu wataala me tuba tuba shi ne kana yin laifi kawai ka ce ka barci kun gane mutum na cikin abu misali mutum na ke ake tare shi lamfadar ya kusa lamfadar ko cikin garin ka sai na cikin wuraren da yanzu wallahi ya kamata a ɗauke matakai a kai kaga ‘yan mata yara ƙanana shekara sha shida shida shekara sha biyu ka gan su wai an tafi lamfadar ana ta hoto saman tiktok abin haushi ne abin take ci wanda ba kasar yi sai kala ce mutanen ta haka suke kawo shi kenan iya abin da za a kalla mutanen banza ne illa ce wa gari ba cin ba abin kirki ba illa ce wa gari kuma ka san duk gyare da aka yi cikin wannan dajin to wata dawowa haka sai abin da Allah yi idan ya daga cikin wannan dajin to sai abin da Allah ya yi to ana yi da kai kace kai wanga iskancin daga yau na tsira na bari na tuba inni wajjatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa to wannan shine tuba mutun ya bari kawai abanabi istighfari kuma in zaka istighfari ka dinga istighfari na sunna astaghfirullah wa atubu ilayhi ko kuma kai sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu abu lak min sharri ma sana'tu abu lak bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan istighfarin duk wanda ya shirya sahi inji manzon Allah duk wanda ya kaza shi sahi ya mutu kake mace ya mutu dan aljanna in kuma ka kaza shi da dare ka mutu cikin dare to ka mutu dan aljanna abana ku shine al'amalus salihah aikin kware aikin kware abu na hudu almasaibul ibtila'at jarrabawa ta same ka dire ciyon kai in ya same ka in ka haƙura da bisa jarrabawar Allah sai Allah ya baka ladan kuma sai Allah ya karkare maka zunubinka ciyon kai in kai in akwai imani a zuciyarka wallahi sai Allah ya baka lada sannan kuma abu na biyar shi at-tauhidul khalis tsantsar tsagoran tauhidi abu na shida shine al-hajjul mabrur yin azmi yin aikin hajji kubutacce abu na bakwai kuma mutum ya azumi irin azumin sunna Allah ya karba muna Allah ya gafarta muna sai Allah ce wakana wakana zalika inda Allah fawzun azima ko wannan a wajen Allah subhanahu wataala babban rabo ne ba karamin rabo ne mutum ya samu shiga aljanna kuma Allah ya karkare masa kurakuras to Allah ya samu dace da wannan rabon Allah ka samu dace da wannan rabo kuma nan ya kamata mu kwana insha Allah abinda muka fada ta wato gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli suna ya Allah bukatun mu da alkhairi Allah ya biya muna ɗan uwa da dama suna ta barin addu'o'i musamman gwamnati suka ce dan Allah dai da manta da su cikin addu'a yau dai ban manta ba duk gwamnati muke tare da shi a majalisin nan Allah ya sa kakin war haka kakin badawar haka da dama Allah ya sa kakin badawar haka da diya Allah ya Allah ya aure da gwamnati mu Allah ya ba ku mata na gari Allah ya ba ku mata na gari Allah ya aure ku da masu imani Allah ya ba ku masu tausayin ku Allah ya ba ku mata su kware a soyayya Allah ya ba ku waye ba kauyawa ba Allah ya ba ku masu hankali ba gidadawa ba Allah ya sa ku dace da mata nagartattu salihai Allah ya sanya albarka a zamantakewar rayuwar da iyalin mu Allah ya gafarta mu da gafarta wa malaman mu da iyayen mu Allah ya sanya mu wangi lafiya wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi